أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوهينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا خليلا وإن كادوا سوكا فرعي sun yi kusan kaɗan la yaftinu naka su jefa maka fitina an allazi auhayna ilayka saboda wai ka bar aiki da abin da muka yi maka wahayi da shi wa in kadu la yaftinu naka an allazi auhayna ilayka ghayruhu wa idan lattakhazuka khalila su kafirai sun yi kusan su fitine ka ya rasulullahi su baka wannan shawara saboda wai a samu zaman lafiya da donannin su gaskiya ne su kuma sun yarda da Allah ka gaskiya ne za su yi ba Allah ibada amma kar ka ƙara zagin dodo to wannan ya saba wa wahayin da muka yi maka ya rasulullahi litaftari alaina ghayra wai ka yanki wata magana wanda ba wahayin da muka aiko ka da shi din ba wai in ka yi tattaka zo ka wallahi za su rike ka khalilan badadi masoyi za a zauna lafiya walau la sabbatnaka ولولا أن ثبتناك لقد كدت إليهم شيئا قليلا
ولولا أن ثبتناك كدت تركن إليهم شيئا قليلا ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato fifitar da Allah ya bashi din walaula an sabbarnaka ba domin mun tabbatar da zuciyarka yin abin da ya saba wa Allah ai da ka dan yarda to amma ba za ka iya ba mun riga mun tabbatar da zuciyarka cikin shanin Allah lagat kita zarkanu ilaihim da kaɗan da ka karkata zuwa gare abu kalilan ɗan kaɗan amma ko kaɗan ɗin ba kai ba saboda mun riga mun tabbatar da zuciyarka ba yadda za a yi kai wani abu wanda ba cikin yardan Allah ba إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا لازقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نسيرا إذن دا كاير دا كابر أبن دا مكي مكا وأي كابي مسون زوجي يسو وتقدرا وفردا أنا فدن وأن إرم مغنغنو ما سزافي game da annabi ne don saboda al'umma su ji su tsautu shi ka abu ne wanda yake ana ana nufin al'umma da irin wannan maganganu kamar misalin fa in fa'alta fa innaka idan min zalimina in ka aikata wannan abu wanda ya saba wa Allah in kai haka ka zama daga cikin wanda suke zalunci ana faɗin wannan cikin Qur'ani ana faɗin kuma irin wanda zan faɗa yanzu idan la zagnaka kenan da sai mu dandana maka dhifal ayati wa dhifal mamati sai ka sha wahalan rayuwa ninki biyu ka sha wahalan zaman lahira ninki biyu domin darajar ka ta wuce darajar kowa matan ka ma in an inda kaddarawa za su yi laifi za a ninka musu sakamako balle kai kenan idan la zagna ka dhifa layati wa dhifa lamati summa la tajzaka alina nasiran ba za ka samu ko wanda zai taimake ka ba ana gaya mana ne don mu ji tsoro wa in kadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khalfaka illa qalila wa in kadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khalfaka illa qalila har yanzu dai daga cikin shirye-shiryen su wa in kadu wa yadda lamarin yake a damiru shani kenan wa in kadu la yastafizunaka sun yi kusan ma su girgiza ka su hada shawara cewa a kore ka nan makka ba garin annabawa bane ba ka ce kai annabi ne ba to ka tafi sham nan ba mu san annabawa ba tafi sham can ne muke jin labarai ke annabawa wai za su kore ka ka bar garin layastafizunaka za su girgiza ka wa in kazu layastafizunaka min al-ardi daga wannan kasa makka kenan li yukhrijuka don su fidda kai minha daga wannan kasa wa idan la yalbasuna khalfaka illa qalila da sun kuskura sun yi wannan to da kwanan su ya kare da dai sun fidda kai ta hanyar kora to ba za su dade ba bayan ka fita sai dan kadan za mu halakar da su ko da yake yanzu ma su ne suka fitar da shi amma ba tare da kora tafi tafi ana bin sa ana kora ne ba a'a sun taru ne suka je gidansa an yi shawarwari iri iri a darul arqam waɗansu sun ce ya kamata mu kore shi ya bar ƙasan nan wasu suka ce a ya kamata mu ɗaure shi wasu suka ce ya kamata mu sa cikin wani dogon gini muna ba shi abincin mota ta ɗauka to duk da ba yanke shawara ba shawarar ƙarshe da aka yanke aka ce to ya kamata a samu mutum arba'in katti masu dangi daban-daban su je gidansa in ya fito su kashe shi iyakan abin da za a nema diya biyan diya diya mutum ɗaya raƙumi ɗari wajen dangin mutum arba'in ba zai musu wuya ba suka yanke wannan shawara kenan suka zo kofar gidansa da daddare suna jiran ya fito Allah ya fito da shi lafiya lau ya tafi harami ba su sani ba sannan aka shirya maganan ƙaura ɗin da shi da abubakar suka tafi suka bada suka bakatar cewa suka tafi wani kogon dutse suka zauna kwana uku saboda masu nema su yi nema su gaji duk da wannan ikon Allah ne Allah yana nuna mana ganin daman sa fa'alu lima yuridu shi abin da ya ga dama yake ne wai annabi ne yake da abubakar suna buya cikin kogon dutse wai tsoron kada makiya su kashe su alhali kuwa ikon nan na Allah yana nan cike girman nan na manzon Allah da soyayya tsakanin Allah suna nan suna cike walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina daga girman Allah sai girman sa daga girman sai girman wanda suka yi imani da shi shugaban su Abubakar to yau shi da Abubakar din ne suka shiga rami wai suna jin tsoron kada kafirai su kashe su duk wannan Allah yana nuna mana ikon sa ne ta tabbatar da cewa annasu niyamun idza ma tuntabahu zaman duniya bacci ake yi duk abin da ya faru cikin zaman duniya kamar abin da ya faru ne cikin mafarki ba za a farka ba sai an mutu in an mutu ne abin zai zama gaskiya in ka yi mafarki an ji maka ciwo har an karya maka haƙori ka tashi haƙorinka lafiya lau sai me in ka yi mafarki an ji maka ciwo kuma tunka ya yi jini goshinka ya yi jini sai ka farka ka shafa ka gaba komai sai me in ka yi mafarki kafirai makiya sun bi ka za su kashe sai ka shiga kogon dutse sai ka farka daga mafarkin sai me to wannan duk abubuwa mafarki ne zaman duniya Allah yana da iko ya aiki sauro ko ɗan guda ɗaya ƙarasa da mutanen makka balle ban ya aika musu da danki guda na sauro amma haka dai ya ga dama saboda a san ikonsa ya fito a cikin farkon watan rabi'ul awwal wajen 25 ga watan jun na shekara 622 ya yi kwanaki tsakanin makka da madina ya je ya sauka madina to daga nan ne aka so sabon tarihi na kafa daular musulunci maganin tsoro ya yaye yanzu shine ake jin tsoronsa a duk duniya baya jin tsoro kuma haka Allah ya ga dama a yanzu kuma yana ce maka yana ce masa wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idha la yalbasuna khalfaka illa ghayra suna wai shawara suna girgiza ka za su kore ka su fidda kai daga wannan kasa ai da sun kore ka ba za su dade ba dan kadan za su dade sai mu halakar da su kuma yanzu din ma ai hakan aka yi ai wata goma sha takwas ne kawai aka yi dai koma madina waɗansu goma sha takwas sai aka yaƙe su aka karya kashin bayansu manya-manyan su aka kashe mutum saba'in sauran manya-manya guda saba'in kuma aka ɗaure sai da suka fanshi kansu wato wata goma sha takwas kawai aka yi domin ya fito ne cikin watan rabi'ul awwal zuwa ga madina ɗin aka shekara guda wata goma sha biyu kenan sai aka samu a rabi'ul akhir jima'a da lura jima'a da saniya rajab shaban a cikin ramadan aka yaƙe su kaga shekara guda da wata shida shine wata goma sha takwas abinda suka suka zauna kenan nan din ma ba su zauna lafiya ba kullum suna cikin bala'i fa idan la yalbasuna khalfaka ba za su dade su zauna bayan sun kore ka ba illa qalilan sai dan kadan kamar wata goma sha takwas din kenan sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تاويلا yin haka kafirai a aiko manzo garinsu su ki karɓan maganarsa har ma ai musu alkawari in fa kun ki za muku azaba su ce ai musu azaba din mana har ma ta kai su ga cewa za su kori annabin daga garin to in dai sun kore shi to Allah zai halakar da su ko ko sun nemi a nuna musu ayoyin mu'jizozi an nuna musu ba su yi imani ba Allah zai halakar da su dama irin wannan al'ada haka Allah ya gudanar da ita sunnata man qadar sallah qabla kamir rusulina haka aka yi tun zamanin manzanni ko waɗanne manzanni suka karyata annabinsu za a halakar da su ko ko kowane kowane manzan kowane arna suka kori manzonsu da garin su za a halakar da su ko ko suka nemi mu'jiza aka nuna musu ba su yi imani ba za a halakar da su ko ko aka yi musu gargadi ba su yadda ba har lokacin da aka ɗiba musu ya kare za a halakar da su ladar da Allah ya ya gudanar tun zamanin da sunnata man qadar sallah qabla kamir rusulina daga cikin annabawanmu da suka wuce haka muka yi da shanin su wala tajidu sunnatina tahwiran ba za ka samu wani wata kauciya a kauce wannan hanya da muka da muka ajiye ba za a kauce mata ba
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا dama haka Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya bashi hakuri a masu zafi wanda suke gudana tsakaninsa da kafirai to sai kaji ya ce kai hakuri kai dai kai sallah wala kan nalamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun bi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin mun san duk abin da ake maka din nan yana bata maka rai amma kai shiru za mu gama maka da su za mu yi maka maganin su kai hakuri kai dai kai ta sallah kai ta tasbihi ka koma wajen ubangijinka to shine nan aka ce masa bayan wa'annan aka ce aqimis salata kuma ita surar gabaki da suratul isra'il sura ce ta zuwa a karbo sallah to yanzu za a faɗi sallah har guda biyar da lokacin su a wannan aya aqimis salata lidluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'anil fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda aqimis salata kai dai ka tsaya da sallah ya rasulullahi ka tsaya da sallah liduluki shamsi ila ghasaqil layli gocewar rana daga tsakiya wato shine zawali to din dai zawali yayi to lokacin sallah azhar ya tun daga wannan lokaci har faduwar rana ana cikin lokacin azhar da la'asar kenan idan ko rana ta fadi har ana cikin magariba da isha'i kenan aqimis salata liduluki shamsi an gama azahar da la'asar kenan saboda haka ake kiran azahar da la'asar zuhurani azahar guda biyu domin azahar ba ta wucewa azahar tana kamawa tun daga in rana ta goce in ka daga ido ka raba saman gida biyu daidai da daidai kashin yamma daidai yake da kashin gabar to in rana ta fada cikin kashin yamma to azahar ta shigo kenan tun daga wannan lokaci shine zawali in ko tana cikin kashi na gabar lokaci bai yi ba idan tana tsakiya to zawali ya zo kenan saura kaɗan a shiga lokacin sallah to idan daga wannan lokaci har lokacin da inuwa za ta kai tsawon mutum daidai da tsawonsa to lokacin muhtarin azhar kenan ana idan ya wuce wannan lokaci har la'asar za ta shigo nan kuma za ta dinga tafiya har lokacin da kowane abu ya kai inuwarsa ta kai daidai tsawonsa sau biyu to nan ne lokacin muhtari ya wuce lokacin azahar na muktari ya wuce kuma za su dinga tafiya tare da azahar da la'asar rana ta faɗi idan ko rana ta faɗi rana ta faɗi magariba ta yi to ita kuma har lokacin da shafaki ya ɓuya in shafaki ya ɓuya to isha'i ta shigo za su dinga tafiya tare har zuwa awa guda kamun rana ta fito awa guda kamun rana ta fito ko awa guda da minti goma ko awa guda da kwata kamun rana ta fito to a lokacin sallah asubahi ta yi magariba da isha a magariba za ta fita ta bar wa isha'i lokacin sallar raka'a hudu in a wurin zaman gida ne in a wurin tafiya ne magariba za ta fita ta bar wa isha'i wurin sallar raka'a raka'a biyu to daga nan ita magariba ta fita kenan ta bar wa isha'i idan ka yi raka'a guda ta isha'i ba a yi assalatu ba kamun ka taso ka yi ɗayar aka yi assalatu assalatu irin na gaskiya na kamura ta fito awa guda din nan ko awa da kwata din nan to daga nan ka samu sallah ƙarshen lokaci na larurin isha'i kenan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man adraka ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأسرة to daga nan ta ɗauka kenan tana tafiya tun daga duluki shamsi din nan wato gushewar rana daga tsakiya ana tafiya kenan lokacin azhar ne har lokacin da kowane abu ya daidai da tsawon sa la'asar ta shigo in ta shigo ku za su tafi tare har zuwa kowane abu inuwarsa ta kai daidai tsawon sa sau biyu to mutarin azhar da la'asar sun fita amma za su tafi tare har saura raka'a ɗaya ko raka'a biyu rana za ta faɗi to da lokacin la'asar ya fita kenan an barwa azhar lokacinta idan ka samu raka'a ɗaya ka ƙara faɗuwa ba kamun ka ci ko raka'a uku a zaman gida ko raka'a ɗaya a wurin tafiya rana ta faɗi to ka riski ƙarshen lokacin la'asar kenan tare kuma kowace sallah wajibi ne a ba ta a ba ta a ba ita cikin lokacinta in dai ba larura ba larura ta kansa kamar tafiya misali wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Makka kusan faduwar rana to bai yi sallah ba sai da ya je sarif wato wajen sai da ya ci wajen mil tara kamun yi sallan magariba saboda haka fuqaha suke waka suna cewa idan mutum rana ta faɗi yana cikin tafiya to sai ya bar sallar magariba in ya bar sallar magariba ya haɗa ta da isha'i bai yi laifi ba don dama suna tafiya tare ne wannan zuhrani wannan asra azhar da la'asar suna tafiya tare sai rana za ta fadi la'asar ta bada wuri ta rage azhar ta bada wuri ta rage wa la'asar dan karamin lokacin da ya saura haka magariba da isha'i suna tafiya tare a cikin larura sai saura kaɗan raka'a ɗaya ko raka'a biyu kamun ayi as-salatu to nan ne isha'i za ta magariba za ta bada wuri isha'i ta karasa lokacinta aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl har zuwa duhun dare in duhun dare yayi wato rana ta faɗi kenan to magariba ta shigo da ta shigo ku za ta ja isha'i su tafi tare ila ghasaqil layl wa qur'anul fajr haka kuma qur'anul fajr sallan asubahi abin da aka ambata qur'an a nuna cikin salloli guda hudun nan duka sallah ba ta yi sai da karatu ko da yake ba faɗe shi a cikin sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i ba sai a subahi aka faɗi qur'anul fajri to a tabbata wato ba yadda za a yi sallah babu fatiha in aka yi sallah ba fatiha sallah ta ɓaci sallah da fatiha din nan akan kowace raka'a kuwa akwai mazhaba da take cewa dukkan mai sallah dole sai ya karanta fatiha ko yana bin liman ne ko shi kadai ne iblis in shine limamin to akwai mazhabin da suke cewa to dukkan sun samu hadisai to hadisai dama ana lura da yadda suke ne da yadda martabobin suke da yadda wanda suka ruwaice su da kuma yadda suka iso wa malamai to wanda suka samu cewa man man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a duk wanda yake da limami karatun limami sa ya iso masa to wannan wanda suka dauki wannan kamar malikawa kenan to idan ana karatu a cikin asiri ne za ka karanta fatiha ka karanta sura amma in ba a cikin asiri bane ba za ka yi karatu ba amma ana son dai ka karanta fatiha ko a boye saboda cikin khilafan malamai to waɗansu ko sun ce lalle ne mutum ya karanta fatiha saboda man salla duk wanda ya salla ba tare da fatiha ba fayya khidajun batila fayya khidajun fayya khidajun ba a karbe ta ba a karbe ta ba saboda haka dole a karanta fatiha cikin kowace raka'a a kamo duk abin da ya sauƙaƙa Qur'ani a karanta a dora haka ake sallah yadda manzo Allah ya kwatanta mana sallah din nan haka muke yin ta kamar yadda Jibrilu daren Isra'i da Miraji da safe ya zo da azhar ya sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Jibrilu sallah da shi farkon sallan azhar da la'asar ta yi ya zo suka yi sallah da shi farkon sallan la'asar da magariba ta yi ya zo suka yi sallah da isha'i ta yi ya zo suka yi sallah farkon lokacin sallan sallan isha'i sannan da gari ya waye jibril ya zo aka sallan farko da wuri tare da shi to da gari ya waye da azhar din kuma ta zo sai ya zo ba a cikin lokacin da ya zo jiya ba sai da ya bai lokaci ya jira sannan ya yi sallan azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka bai lokaci ya ja aka yi sallan da azhar tare da manzon Allah amma magariba a lokacin da aka yi na jiya din nan yau ma a wannan lokacin jibril ya yi tare da shi a lokacin isha sai da lokaci ya ja sannan suka yi sallan isha'i yace ya rasulullahi kamar yadda muka yi sallar jiya da yau din nan to haka sallar take ga lokacin mutari ga lokacin laruri tana cikin wannan hali a makka kenan da aka koma madina sai wani balarabe ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina so ka min sallah ya ce zan maka bayani lokacin sallah kuwa da gari ya waye aka yi sallan asubahi da wuri ya ce wanda ya tambaye je yana nan je yana nan to ga lokacin sallan asubahi da azhar sai aka yi sallan azhar da wuri wanda ya tambaye je yana nan eh ga yadda ake sallan azhar da la'asar ta aka yi da wuri wanda ya tambaye je yana nan ce to ga yadda ake sallan la'asar da magariba ta yi aka yi sallah da wuri wanda ya tambaye je yana nan ce yana ake sallan magariba da isha'i ta yi aka yi sallah da wuri yace mutumin nan yana nan yana nan to da gari ya waye sai da gari ya waye kana gane ko ina da ko ina rana bata fito ba aka yi sallan asubahi yace wanda ya tambaye ni shekaran jiya yana nan ce ga lokacin sallan asubahi na karshe na la'asar na azhar aka yi haka aka ja lokaci na la'asar aka yi haka aka ja lokaci to aka yi haka aka ja lokaci na isha aka ja lokaci to da gari ya waye sai annabi ya ga mu ce ma baina hazaini alwaqtaini waqtu yace lokaci guda biyu da na kwatanta maka iri biyu din nan to tun daga farkon lokacin lokaci ne har lokaci lokaci ne to shine aka ajiye lokacin mutari da lokacin laruri to abin da yasa aka ambaci Qur'an al-Fajr saboda ita sallan asubahi ana dogon karatu ne shi yasa aka ambaci Qur'an al-Fajr ana tsawaita karatu a sallan a sallan asubahi sunna ne kuma ana tsawaita karatu a sallan azhar shi ma sunna ne amma ba zai kai tsawon sallan asubahi ba ana ta karatun la'asar sunna ne ana tsakaita karatun ana gajarta karatun magariba da la'asar sunna ne ana tsakaita karatun isha'i amma duk da haka in sahabani ya zo ma akan yi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta wa duri a sallan magariba saboda haka duk abin da ya sawaka su yi hakan nan manzo Allah ya taba ya sahabinsa faɗa ma'azu ibn jabal ya bakara a sallan asubahi to yana karanta doguwar sura to sai aka yi karansa cewa yana karanta mana surori masu tsawo manzo Allah ya kira shi ya tambaye shi ya faɗa yace haka ne yace afattanun anta ya ma'azu afattanun anta ya ma'azu shi fitinar da jama'a ne a cikin masu sallah jama'o'in sun taru akwai tsoho akwai mai goyo akwai mai larura akwai mara lafiya akwai wanda yake da wata bukata ta dame shi in mutum ya yi sallah shi kadai ya tsawaita yadda ya ga dama in ya yi limanci kuma ya yi ya karanta karatu mara tsawo saboda bukatun mutane ta haka sallallahu alaihi wasallam ya aje wa qur'an al-fajr qur'an al-fajr kana mashhuda wato da bayyana karatu da koya karatu duk gabaki da abu ne mutawatiri a wurin musulmi ba inda aka yi samun canji yadda aka yi sallan azhar a kowane gari duk duniya in ka je haka za a yi ta da bayyana karatu da ɓoye karatu mai shiga musulunci ka ce la ilaha illallah kana jin kana jin hausa you speak hausa ka ce la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadu أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakin ka Allah shi kadai ne shi me yayi sama shi ne yayi ƙasa shi yayi komai shi yayi kwashi kadai ake ka ji rosana ka ji duka ka yarda ko kuma ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne aya ce daga Allah Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uba ya Adam ba ta da uwa ya annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba ni da kai da sauran mutane ku yayi mu da uwa da uba yadda Allah ya ga dama yake ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kace alhamdulillah shikenan ka zama musulmi tun daga yau ne muka murna duk musulmin duniya dan uwanka ne duk abin da ya zama dole akan mu zaka je kai wanka akwai maka yadda ake sallah biyar kuma irin wannan wankan nan da zaka yi in ka yi aure ma ka kwanta da matar ka ka irin wannan wanka sannan kai alwala kai sallah duk za a gwada maka yadda za ku yi kuma ba a cin norman adadi a musulunci ba a shan giya kuma Allah ya baka dukiya kai zakka ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗu kai niyan ƙarasa wannan azumi tare da mu kuma za ka je Allah ba ka dukiya kai haji mai dubi sunan Kanada sunana da Ilaisha Ilaisha yanzu ko ne suna kake so ba maka na musulmi Iliya Iliyasu ko ai shine dan mali Iliyasu ku ba shi abin yin rigan sallar dan mali Iliyasu inna qur'anul fajr kana mashhuda wato ainihin sallolin nan guda biyar yadda da azhar raka'a hudu ake yi a wurin zaman gida raka'a biyu na farko fatiha da sura na ƙarshe kuma babu sura magariba raka'a biyu ake yi raka'a biyu a buryane babu sura la'asar raka'a biyu ake yi da su- fatiha da sura na ƙarshe babu sura sallar isha'i a bayyane ake yi raka'a biyu a ɓoye ake yi a wasu da sura a ɓoye ake yin su asubahi raka'a guda biyu ne masu tsawo a bayyane jumu'a raka'a biyu ake yi a bayyane duk duniya duk inda ka je haka zaka tarar ba ka samu waɗansu musulmi sun canja wannan ba ko ina da ko ina sai dai ka samu waɗansu mutura ne alul bida'i ne da magariba da isha'i kullum suna faɗi azan da la'asar to wannan kuma bid'a ne ba sunna bane ya kama a dole yakan faru ya kama a dole yakan faru akwai an rubuta cikin littattafai amma ba ka aje kullum daga yin azhar ka kawo la'asar ka hada daga yin magariba ka kawo isha'i ka hada wannan ba ba sunna bane ɗaukar ga kullum haka shine bid'a amma in ya faru an yi ba komai misalin kaman kana gyara ɗakunan ka ne guda hudu matanka guda hudu to in ana gyarawa a ɗakuna guda biyu kai ce wance ki shiga rashin wance ke ma wance ki shiga rashin wance kamu a gama gyara kaga sai ku zauna lafiya amma in ka ce wance zan sa kaya na a rashin ki sai dai ki koma ɗakin wance sa kaya a ɗakin ke mu koma ɗakin wance za ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya ba ita wannan an cuce ta an matsa mata ita ko wannan an wulakantar da ita saboda haka in ka ɗauko la azhar ka cusa wa in ka ɗauko la asar ka cusa wa azhar to an cuci da an wulakanta da daya in ka ɗauko ruwa ka cusa mata in ba na ruwa amma lura ba komai in ka ɗauko magariba ka cusa wa ishari ka tura can ka daya ka matsa wa daya amma in lura ce ba komai saboda haka larurar tafiya yana nan larurar mm, hadiri da tabo da duhu yana nan a cikin malikiya wasu maza ba su yarda da wannan ba to irin waɗannan dai haka su ne wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda shi karatun sallan asubahi mala'iku suna halartarsa mala'iku suke tare da mu kullun dare da rana suna aiki tare da mu idan mala'ikun rana lokacin tafiyar su yi mala'ikun dare sun dawo kenan mala'ikun dare in lokacin dare yayi mala'ikun rana sun dawo kenan to daga sallar la'asr ne za a yi handin over tsakanin mala'ikun rana da mala'ikun dare ayi ne za a yi handin obo tsakanin mala'ikun dare da mala'ikun mala'ikun rawana saboda in sun koma ga Allah Allah shi ko sanin abin da ba su suke ciki amma yakan tambaya magana da mala'ikunsa mun tabbatar da shirida yaya kugoro bayina ai mun same su suna sallah yanzu an bosu mana suna sallah kuma haka za su ce mun same su suna sallah yanzu an bosu suna sallah kaga shedan mu sai ta yi kyau saboda haka ake ake yin ake sun sallan jami'i sallan jami'i mutum in ya yi sallah shi kadai in Allah ya karba kabin da zaka samu in kai sallan jama'a 27 za a baka akwai hadisin 25 akwai hadisin 27 jama'a karka yadda ka ringa yin sallah cikin jama'a in kai haka za a riga karban sallah mai yawa amma in kai kai kadai wata kila ma wani abu ya faru a ki karban sallah domin an an tsaye da sahu Allah zai turo mala'iku wannan suna sallah ku duba mini limamin su hankalinsa yana wuri na yana wurin sallah komai nasa yayi kyau na karbi sallah sa na karbi sallan jama'a duk gaba ke da idan ba ku samu haka ba ku duba cikin sahun gaba in kun ga mutum wanda hankalinsa yana wuri na yake yi to alwalarsa ta yi kyau kamun ya zo to na karbi sallar sa na karbi sallan dukkan jama'an gaba daya a duba in ba samu sahun gaba ba har sabu na uku to in an rasa gaba ɗaya babu kowa yana tsaye ne yana sallah amma hankalinsa yana wajen cinikinsa yana wajen bin bashinsa yana wajen neman aure yana neman wajen siyasa yana neman wajen sarauta yana dai tsaye ya kafa Allah jikinsa amma shi baya nan da aka samu tun daga lima har dukkan jama'an gaba ɗaya ba wanda yake nan kowa ya kafi sha'aninsa amma wai ya kawo Allah jiki zai sallah to sai Allah ya ce ya ubangiji mu kafi kowa sani amma ba mu samu kowa ba a cikin wanda saboda ba wanda yake nan duk suna cikin sha sun ajiye maka jikin sun tafi sha'aninsu su to sai Allah tambaye malakun shin don wa suka fito suka zo wannan wuri ya Allah domin ka suka zo to shikenan na karbi sallar saboda haka ake neman sallan jam'i kar mutum ya sake yana Allah da adalcinsa da ikonsa in kai musulmi ne Allah ya baka duniya wajen sarauta ko Allah ya baka kuɗi wajen wajen jin daɗin duniya to wanda ba yi da sarauta ba yi da kuɗi ya fi ka samun sallan jam'i mai sarauta da kyar ake samun sal wato abinda jam'in da mai sarauta da mai kuɗi zai samu a cikin mako to in aka yi rashin sa irinsa ne matalauci zai rasa a cikin mako saboda haka a mai da hankali a kula da sallah a kula da sallah ibn abbasin yana cewa an tambaye shi aka ce mutum ne yana wuni azumi yana kwana sallah amma bai zuwa bai zuwa sallan jam'i bai zuwa sallan juma'a ya yake yace dan wuta ne aka bar shi kan watanni aka dawo muna tambaya mutum azumi kwana sallah amma bai zuwa jam'i bai zuwa juma'a me hukuncin zan ce yace na ce muku dan wuta ne mun ce maka wuni- wuni azumi yake kwana sallah ce eh duk da haka dai ina kun ce baya jam'i baya juma'a eh to dan wuta ne har sau uku suka tambaye shi aka tabbatar da cewa anim ne abbasin ata ya kari mufa'in nari duk wanda ya kuskure ya bar sallan jam'i ya bar sallan juma'a to in dai ba Allah ya yi masa aikin irin nasa na afuwa na yaf- na yafewa din ba to zai je wuta dalili ana jin kamshin bai yarda da abin da annabi ya faɗi ba yanzu ko anan Kaduna ne a gidanka ita ba tatowa kai balle baka so a gani kana sayarwa a kofar gidanka naira naira naira ɗaya ɗaya sai aka ce da kai ka kai ka kai kasuwar Kaduna kowane guda ɗaya naira ashirin da bakwai za a saya kaiwa don Allah kai da wanda ya kawo labarin kwa to saboda haka ake tuhumar mutumin nan bai yarda da abin da annabi ya faɗa ba shi yasa aka hana shi aka yi masa wannan horo ba wai zai dawo cikin wutan bane za a yi masa horo ne Allah da ya kiyaye wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da kuma karatun sallan asubahi sallan asubahi lokaci ne wanda mala'iku suke halarta mai da hankali da sallah mai da hankali da sallah kun ga sallah biyar kenan kamar yadda zai zo a cikin suratul rumi fa subhanallahi hina tumsuna hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi ashiyan wa hina tuzhirun nan an shigar da sallah biyar nan ma cikin suratul rumi to nan ne aka dauko mana khamsu bayan annabi yana da shekara hamsin da biyu da watanni aka kawo a, da wat- kamar wata hudu aka faranta wannan sallah zamanin da sallah ake yi dai ba lissafi yin sallah ba lissafi kuma ai sallah raka'a biyu da safe raka'a biyu da yamma kamu a kawo wannan ya zame mana na har abada din kenan sallah biyar a mai da hankali da sallah a mai da hankali da sallah wanda ya kula da sallah in aka kula ai kyau dukkan ayyukansa sun yi kyau in ko sallah ta ɓaci to shikenan duk ayyukansa sun ɓaci saboda haka mai da hankali da sallah babu abin da ya fi sallah in ba tauhidi ba domin shi tauhidi shi ke mai da mutum musulmi balle a duba kai in ba tauhidi ba sallar gaba ɗaya ba dukkan ibada ma babu saboda haka daga tauhidi sai sallah sallah shaida ne na farko na kai musulmi ne zakka shaida ta biyu in baka da abin zakka ka hada wannan shaidar sallah da rantsuwa sai a baka musuluncinka dama in ka je kotu shaida sai guda ɗaya in ka hada da rantsuwa za a baka haƙƙinka haka azumi ma shi ma shaida ne haka haji ma shi ma shaida ne saboda haka mai da hankali da sallah ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك أسي أن يبأسك ربك مقاما محمودا ها كما cikin dare ya rasulullahi wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka kai tahajjudi kuma in dare yayi nafilatan laka wannan ƙara maka kai saboda matsayinka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah biyar din ma gaba ɗayanta yana yin ta ne don godiyan Allah don dama ba a shirya wai sai ya yi wata ibada ya je aljanna ba amma ibadunsa da yake yi duk saboda godiyan Allah ne wata ran an same shi yana sallah yana kuka yana sallah yana kuka har kafafan sun ku sai aka ce masa ya rasulullah ya zaka matsa wa kanka hakan nan Allah ya ce baka da zunubi wajen sa liyaghfiraka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara yace afala akunu abdan shakuran ba- ni ba zan gode wa Allah ba in Allah ya ce ya mini komai ya gama shi ba zan masa gode saboda haka sai aka kara masa nafila qiyamul layli sunna ne a wurin mu musulmi amma a wurin sa shi wajibi ne sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a goma sha uku kullun dare sallallahu alaihi wasallama yi raka'a goma sha ɗaya to duk dai magana ɗaya ne shine nafila raka'a goma da shafa'i da witiri in shafa'i din ya zama raka'a goma da witiri sha ɗaya in ko shafa'i da witiri daban ne to raka'a goma nafila sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce karka tambaye ni fa tsawon sallolin tsawon raka'o'in sallallahu alaihi wasallam fa tahajjar bihi nafilatan lak a sai an yabasaka wannan irin fifita da Allah ya baka ya baka alqur'ani ya fifita akan ya fifita ka akan annabawa ya yi maka isra'i da miraji abinda ba a yi wa kowa ba Allah ya yi maka abubuwa iri iri masu yawa wanda yake bance ka da su haka ne don zai tsai da kai ranar tashin kiyama makaman mahmudan lokacin da zaka tsaya lokacin da dukkan halitta sai ta gode maka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai makaman mahmudan ranar lahi idan an je an yi tashin kiyama za a yi shiru ga rana ta zo kusa ga wuta tana jin tana jin haushin kafirai da azzalumai matsuwa ta kai matsuwa Allah ya sauke sai malamai su ce ai ya kamata a roki Allah ya yafe wannan jama'a mai tafiya wuta ya tafi wuta mai tafiya aljanna ya tafi aljanna wannan wannan matsi yayi yawa to yanzu ya za a yi a ce a roƙi Adamu duk wanda ka gani anan in ba mala'ika bane ba ba aljani bane ɗansa ne a roƙe shi tunda Allah yana son sa har ya sa mala'iku sun masu jira watakila in ya roƙi Allah Allah zai yarda da aka je wajen Adamu ya ce a a ban taɓa jin tsoro ba ni ma ta kaina nake ka san shugaba da tsoro shugaban shugaban lamari ya fi kowa tsoro in wani abin tashin hankali ya samu manya sai ga yaron sai yana gudu yana kaiwa yana kawo yana dariya yana faɗo akan shi bai sa abin da ake yi ba amma shi babba shi ne amma ku tafi wajen nuhu shi ne ya sha wahala wajen kafirai ubangiji ya kira shi abdan shakuran in kun je wajensa watakila zai magana da Allah Allah zai yarda da aka je wajen nuhu ce "Mm, Adamu da ya faɗi maganar ya ce ni abin da nake jin tsoro kada in je in yi magana a ta da maganar cin ganyen cikin aljanna shi ko nuhu in an je an masa kira an masa kira ban taɓa jin tsoro ba tun da nake kamar yau ina jin tsoro kada in je neman maganan sallamar mutane a kama ni da addu'a da na da ce rabbi la tadar alal da milke ne da yara innaka in tadar yudillu ibadaka ai ka san ya sha wahala ne sai Allah ya ce masa to shikenan na riga na rufe mutanen ka ba wanda zai sake musulunci illa man kadaman banda wanda ya musulunci da yanzu kan ba wanda zai karu Allah nu ya ce to tunda yake ne ka halakar da su karka rage ko da ko ka rage ko da ba su da amfani yace ina jin tsoro kada in ji ta da maganar cewa na roƙi Allah ya halakar da bayinsa din nan ku tafi wajen Ibrahim shine Khalilur Rahmani a je wajen Annabi Ibrahim masa kirari a masa tsoro irin na yau ba wato ina jin tsoro kada maganganu da na faɗi ranan da sarkin Misra ya kama matata ya tambaye ni mececen ka ce nace yar uwata ce ina nufin yar uwata cikin addini kar a dauki wannan abu kaman ya zama kaman mai kama da kare ran da kafirai suka suka ce mu zo mu tafi tsafi nace inni saqim ba ni da lafiya na yi tawili ne ba zan je tsafi ba kuma kowane ba ne sai wanda Allah ya bashi lafiya kullukum maridun illa man shafaituhu to kada a dauki wannan kaman wina kama da ƙarya saboda haka ku tafi dai kai tsaye ku je wajen Musa shine mai yawan magana da Allah mu tafi wajen Musa in an je an masa kirari kai ne mai magana da Allah kai ne mai magana da Allah ka roki Allah ya sallami jama'a yace tunda nake wata akwai wani abu da ya faru tsakanina da Qarun Qarun ya fi satar da ni Allah ya bani iko yace duk abin da nake so a yi da shi nace ƙasa ta haɗiye shi da ƙasa ta zo mu haɗiye shi yana roƙo wayo Musa ina Musa ina roƙon zumunta Musa ina roƙon zumunta Musa har ya halaka sai Allah ya tambaye ni Musa ya kira ka sau da yawa amma baka amsa masa ka ji tausayinsa ba da ni ya kira sau ɗaya da na amsa masa na ji tausayinsa ka san abin da yasa baka ji tausayinsa ba dan ba kai ka to sai Musa ya ji abin ya ba shi sanyin jiki ito ina jin tsoro kada in je neman wannan ceto a tada wannan magana ku miƙe wajen Isa a tafi wajen Isa daga zuwa an masa kira kalimatullah an take menene sai an gama sai kar ku bata lokaci ku zarce shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai faɗi komai ba da zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana laha yau kam sai ni yau kam sai ni sai ya sujjira gaban Allah ya ce Allah zai buɗa masa wasu irin kirari wa zai wa Allah wanda a yanzu nan ba su halarce shi ba tukuna ya wa Allah ke sai Allah ce me kake so daga kanka an maka ya ce ummati ummati ina son al'umma ta cece su shi kenan daga nan daga al'umma shi kenan sai a kawo sikeli ai ta kawo annaba da da al'ummar su al'ummomin su yawan kullu unasin bi imamin kamar yadda muka karanto can baya to shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'abucin makamin mahmudan abinda mutane suke da ake samu cikin littattafan ɗarika tijaniya ranar tashin kiyama za a sa wa shehu tijani kujera a filin kiyama a ajiye shi a rika cewa haza imamukum wa haza mumiddukum fi dari dunyakum bi ghairi ilmikum ce to an yi haka ai ya zo shine mai makamin mahmudan din kenan ba annabi ba jahilci ne shi alqur'ani kullun da addini kullum amun yuradu bil umum da amun yuradu bil khusus da khasu yuradu bil khusus da khasu yuradu bil umum sai mutum ya karanta wannan zai hukunci a cikin addini abin da yasa duk duniya ta san shugaban annabawa annabi Muhammadu ba ko ka ko ka yadda ko baka yadda ba annabi shine shugaban halitta gaba daya shine shugaban annabawa an riga tabbatar tun daga duniya ba sai an je lahira ba duniya ta san shugaban sahabbai ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba, Abubakar shine shugaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ta san shugaban shuhadahu shine Hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka sani ba amma wai shugaban waliyai a kadiya suna cewa sida bi gasul awliya illahi yan tijjani suna cewa shehun shine karmun karmun awliya'i ko ce su ne asali wani ko wanne yana ce shehun sa shine to ma'aikatan security ne ba dama a nuna a nan duniya abu ne abu ba dama in an nuna an tona asiri wani taka asiri ne ya aka bayyana an tona asiri kamar dai in da ka in kaga bishiya tana tsaye tana ganyen ta ya'yanta suna jin daɗi ruwan tana jin daɗi to akwai wasu abubuwa ƙasa su ma sunan su saiwa in ba waɗannan abubuwa na bayyanan nan ba za su yi ba in ka ce za ka ga- ka fito da haihuwar a fili ita ma kamar yadda reshe ke iya fito a fili me bishiyar za ta zama ta bushe saboda haka ma'aikatan walittaka kullum abu ne a ɓoye in ka bayyana a ɓoye. amma ba zai hana wanda ya sani ya ce maka ya sani ba idan za- mutum zai zungure ka ce kai na kusa da kai ina babban security ne kamar da hankali kai ko da baka sani ba ai shi ya sani ko to fa ita ka yi ta ka- ka to bara ka gani a gabansa to saboda haka ma'aikatar walittaka Allah baya so a bayyana sha'aninsu a fili shi Allah ma ce waje Allah laila wannan har ayatai ne fa mu hauna ayatal laili man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na bashi sanarwa akwai yaƙi tsakanina da shi da aka ce meye waliyi sai ya bada shaida guda biyu allazina amanu wa kanu yattaquna to wani musulmi ne zaka zaka tambaye shi Allah ba da imani wai wani musulmi ne zaka sa shi a gaba ce shi ba da tsoron Allah bai ko to ashe kowane musulmi waliyi ne a matsayinsa amma akwai auliyawo auliyawo lai alul khasati akwai alul khasati wanda suke da da wani abu daban wanda sauran mu'amawa ba haka muke ba to su wa'annan su ne ake kiran su waliyan Allah khasawan Allah suna da wani abu domin ubangiji ya yi rantsuwa da zatinsa ya ce tsayin su da yace man adali waliyan faqad azantu bil harbi har zuwa lokacin inda yake cewa man atani ah, man idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza taqarraba ilayya ba'an ah, idza atani yamshi ataitu harwanatan irin waɗannan abubuwa duka in mutum ya bawa na in zai taho wuri na idan ya yi tafiyar ɗani guda ni zan yi wajensa in yi na saɓi guda in ya yi taho wuri na nema na ko in ya yi tafiya ta saɓi guda to ni sai na yi na tsawo guda idan ya taho wajena yana tafiya to ni a guji zan yi wajensa a nan me ya fassara sa man sallallahu alaihi salatan wahid ashara wanda ya annabi salati da Allah goma zai maza ai kaga ba ɗani bane saɓi guda ne man sallallahu alaihi salatan wa sallallahu alaihi asharan wa man sallallahu asharan sallallahu alaihi bi amiyatan wanda annabi salati dari Allah zai wanda ya annabi salati daya Allah zai masa goma wanda ya goma Allah zai masa wanda ya dari Allah zai masa dubu wanda ya dubu Allah zai hada shi da annabi su ga aljanna tare kaga an fassara wannan hadisi kenan to wani hadisin kuma yana cewa idan babu abin da nake nema a wurin bawa na yayi mini kaman abin da na faranta masa idan ya kawo farillai to wala zan abdi taqarrabu li bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha la yas'alani la utiyannahu wa inda ala tajiban har zuwa karshen hadisi abinda nake nema wajen bawa na farillan da na yanka masa ya yi su in ko yana nema in so shi ne in yarda da shi to ya ƙara nafila yana ƙara nafilan ne yana ƙara nafilan har in so shi idan na so shi sai in gaje idonsa in gaje kunnensa in gaje hannayensa in gaje kafafuwansa idan Allah fa ya gaje idonka to ganinka ya fi na mutane abinda zaka gani mutane ba su kan shi ba ittaqu firasat al-mu'mini fa inna yanzuru bi nurillahi idan fa Allah ya gaje kunnenka to ka tabbata wa jinka ya fi na mutane zaka ji wani abin da mutane ba sa ji da hannayenka ka san karfinka ba irin karfin mutane bane kenan zaka yi tasarrufi kenan cikin kaunu abin da mutane suke kai haka ya fi karfin haka idan Allah ya gaje kafafuwanka ka tabbata ba tafiyar ka daban da tafiyar mutane da ake ja zamanin da cewa dan fodo in ya taka kafa bakwai zai je makka din nan ba ƙarya bane kafarsa ba irin kafar mutane bane Allah ya gaje kafafuwanka kafafuwansa tun je ka waliyi ne kuma Allah da ikonsa duk abubuwan da hadisi ko qur'ani ya faɗa hankali ya ki ganowa sai Allah rubuta shi a gaban mutane da manyan baki don kada karyata addinin kada karyata annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai farila kowa ya san farilla azan raka'a hudu lazar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu asubahi raka'a biyu juma'a raka'a biyu shine farilla in zakka ce kuma an santa a ramadan shi kadai in haji ne yayi sau daya haka ne ko to wannan misali a wannan zahir wancan aikin wancan jiki na boye da muke magana jikuna ba biyu muke da su ba ko jikin boye da jikin bayyane ko to wancan na wancan ne ko to mu dawo kan na wannan wanda shi muke gani shi yafi kusa da mu shin ruwan sha ba mun ce iska da ruwa da da nono da alima ne abincin wannan ba maimakon wancan guda biyar shin shan ruwa shine dole ko ko shan ruwan ruwan uswan da yankari shine dole shan ruwa ne dole ko wane ne wanda ce shi sai na yankari sai na, na uswan sai mai dukiya a mai nafila ne ya wuce farilla kenan mai nafila ƙari ƙari akan farilla mai dukiya kenan ko shine mai mai nafila farilla ko shi shakan iska shine dole ko ko sai an yayyafa ganyen gidanka ruwa ka samu iska mai lafiya ka sha ko wane ne zai ce shi sai an shayar da gadi ne samu iska mai lafiya sai wanda yake da nafila da kuɗi ko kuɗi ko mulki ko shine iskar da zai shaka ba irin tamu wace shin shan nono dole ne ba dole ba ne in aka yi farau-farau ma da kunu sai ka sha cin tuwo da nama dole ne da mai a ba dole bane sai wanda yake da iko da yake cin tuwo da miya da da nama ko wanda yake da nafila har ma a yi masa firfesu ko haka a cin nama ba dole bane har yanzu idan kuɗi ya karu a duniya ma sai Allah ya gaje idonka ya gaje kunnenka ya gaje hannunka ya gaje kafarka ta yaya idan kana da arziki gidanka akwai telefon jin ka daidai ka da gidan da jin wanda matalauci wanda ba da telefon jin ku ne kai kana ci da gudun Allah ne shi Allah ya gaje kunnensa ko in kana da dukiya kana da talabijin a gidanka kana da fitlayi ganin ku ɗaya da ganin mai mai gida a cikin ganye can wanda ba da ko ɗaki ma balle balle ya samu talabijin da sallayi a shi yana gani da idon sanata na kansa ne wannan kuma da gani da idon kuduwan Allah ya gano makka ya gano madina ya gano ana sallah ko ba mafarki bane idon Allah ke gani saboda nafila da ta karu a cikin rayuwarsa ta duniya haka ne ko sannan kuntu sabu lalima bi wa basaru wa yadu haka kuma in kana da nafila da yawa kana aiki in kana aiki kai kake aiki a inda kake aiki da hannunka mulki ne ko mai dukiya yana nan Kaduna ana masa aiki a Kano ana masa aiki a Abuja ana masa aiki a har kasan waje ana masa aiki shi ko yana nan shin hannunsa daidai yake da hannun mutane a yana aiki da hannun kudura ne saboda ya yi samu nafila in kana da kuɗi da yawa ka fakka ka zo ka je Madina kullum ka je ka dawo ana ganin ka shekarun jiya ka je ka dawo jibi gata da kafar nan ta ce zuwa a da kafar kudurin Allah saboda haka to nafila kenan na duniya ma in kana da nafila mai yawa a duniya Allah zai gaje idon ka ga abin da matalauci baya gani ka ji abin da matalauci baya ji hannun ka ya aikata abin da matalauci baya aikatawa kafar ka ta je inda matalauci baya zuwa to haka walittakan ma take koyin haka in Allah ya gaje su jin ka ya zama daban da na mutane ganin ka ya zama daban da na mutane magana kamata daban da na mutane hannunka haka kafanka haka a sai an yi ƙasa gaban baka mura mamuda to saboda haka ga shugaban ga shugaban annaba kowa ya san tun daga duniya ba sai an je lahira ba shugaban sahabbai an tabbatar ko ka ko kaso ba sai an je lahira ba shugaban sadawa an tabbatar ko ka ko kaso ba sai an je lahira ba to wai fa kowa ne kowa ya ce nasu ne nasu ne nasu ne kuma za a raba ba za a raba sai an sai lahira duk abin da za ce sai lahira za a yi shi ba za a fita da sa ba sai lahira to sai a jawo kujera ga shugaban annaba a zaune kan kujerar shugaban annaba ga shugaban sahabbai na zaune kan kujerar shugaban sahabbai ga shugaban shuhada na zaune kujerar shugaban shuhada to waye shugaban waliyyi sai da dauko kujera a sa masa a ganki yanzu a sako a dauko kujera a sa masa yanzu a sako zo ka zo ku ku waliyyi ga shugaban ku wannan shine yake muku madadi ya ku waliyyi ya ku waliyyi ba ya ku shuhada ba ba ya ku ku siddiquna ba ba ya ku ba ya ku anbiya ba ya kamata mutum ya magana cikin abin da ya sani wala takfu ma laysa laka bi ilm wannan shine dalili da aka ce a lahira za a sa shi tijani kujera ya zo shugaban kowane wali ya ganshi da bai san shi a duniya amma annaba sun san shugaban su sahabbai sun san shugaban su shuhada sun san shugaban su
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا a wannan sura da ba ta sauka ne tsakanin dai wajen a, an yi isra'i da mirajin nan ne. saura wata takwas manzo Allah ya kaura yanzu sura nan ta sauka kenan tsakanin sha'ban da ramadan na wannan lokaci saura ƴan watanni kadai ya kaure kowa madina saboda haka ake gaya masa abin da zai faɗa in zai fita makka da abin da zai faɗa in ya shiga madina wa qur rabbika gaya wa Allah ubangiji kulli mudkhala sikin wa akhrijni mukhraja sikin waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah in ka fitar da ni daga makka kai min fitarwa na gaskiya in ka shigar da ni madina ka shigar da ni shigarwa na gaskiya cikin kwanciyar hankali haka ko ya fita makka cikin kwanciyar hankali ba wanda ya same shi ya bi shi da jiba balle a bi shi da jiba da ihu ya fita lafiya ya isa madina lafiya an fito taryansa da gayyantar ya da kiɗa da murna da komai aka shiga da shi kuma ran da ya fito madina zai je fata makkata ya fita lafiya ya shiga makka lafiya ya tarabbi da silmi murkala sittin wa akhrijni mukhraja sittin waj'al li min ladunka sultanan nasira Allah yana roƙonka ka shigar ka shigar da ni shiga irin na gaskiya duk inda zan shiga in Madina ne in Makka ne wa akhrijni mukhraja sittin ka fitar da ni fitar wata yadda yake abin da yake tsakanina da kai waj'al li min ladunka sultanan nasira na roƙe ka Allah ka bani hujja da taimako daga gare ka kuma Allah ya bashi hujja ya bashi taimako ya fifita shi kan dukkan halitta ya fifita littafinsa akan littattafai ya fifita manzancinsa akan sauran manzanni ya aike shi akan kowa da kowa ma sallaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira kuma Allah ya bashi ya mallaki kasa kamun ya bar wannan duniya sai da aka saukar masa kulillahu malikal mulki tutil mulka man tasha wa tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi dikal khair innaka ala kulli shay'in qadir sai da komai ya koma karkashin sa kamun ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam laraba mai zuwa insha Allah za mu daure karatun mu ranar 26 saboda ina ina tsammani wurin Allah zan samu tafiya umra ran laraba za mu rufe karatun mu kamar yadda aka saba da hantsi a can filin da ake rufewa wanda ya je ga wanda bai ji ba ran laraba ran 26 ga wata za mu rufe karatun mu insha Allah
bayan gaisuwa tare da ladabi da biyayya a gare ka bayan haka dan Allah ina so malam ya mana bayani akan zakka zakkan shanu cikin zakkan shanu guda 30 dan maraki guda 40 guda 40 karsana kuma komai yawan su haka za a rika fitarwa 60 dan yan maruka guda biyu 80 karsanu guda biyu na ga wala bayan gaisuwa tare da bayan ina fata cewa sallan mace tana yin karatu a bayyane ba ta yi wasu mace ba ta yin karatu a bayyane muryanta ba a son muryanta ya fito in ba kan larura ba saboda haka aka ba ta karatu a boye kuma mai yin karatu na bayyana su ayoyi da kanu sana a sa da zaɓa a ba a bayyana karatun azhar da lahasar babu karatun da ake bayyanawa da rana sai karatun da aka yi masa hudu ba in juma'a ce an mata hudu ba za a bayyana karatu in idi ne an masa hudu ba za a bayyana karatu in istinqai ne an bayyana an masa hudu ba za a masa bay- bayyana karatu
Zuwa gari ka bayan gaisuwa da da magana ce ina fata an sanar da mai addu'a baban miji musamman shike nema ya hada ni zama da miji to Allah ya saki zauna lafiya da mijinki Allah ya shafe zuciyar baban naku
sai kuma da Allah mutum ya halatta da ya ya fitar da zakka ya ba baban ba a ba yadda za a yi da har abada ba zai bar ba zai bai uwarsa zakka ba ba zai bai ubansa zakka ba zai bai matarsa zakka ba har abada amma mace tana iya ba mijinta zakka in tana da dukiya mijin ba shi da shi kamar yadda matar Abdullahi bin Mas'ud take ba mijinta zakka Allah bayan gaisuwa da hannun mata alheri zuwa ga ce shi malaman mu Allah kara maka daukaka ya mana kuwa nan da alheri bayan haka ina tambaya ne akan jinjina jinjina kuwa na abubuwa guda hudu gida zauna sutura da ajiyar hawa da mamba in aka ba mutum ya iya amfani da su A- abin da zai lalace ba za ka yi amfani da shi ba sai dai abin da ba zai lalace ba abin da zai ci abinci zai dora maka aiki to gurgudun wahalar da ka sha a jikinsa gurgudun amfani da za ka samu kamar in shanu ne kana kiwon su kana shan nono saboda ba za a ce kai ta kiwon su ba shan nono ba ko ba za a ce kai ta kiwon su a kyauta alaihin gun- gurmuhu lahu gurmuhu alaihin gurmuhu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya. Sai nema addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su wanda suke nema Allah ya ba su Allah ya sa ya amfane su abinda muke nema mu Allah ya ba mu Allah ya sa ya amfane mu abinda suke tsoro Allah ya kiyaye su mu abinda muke tsoro Allah ya kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kyauta mu zauna lafiya Allah ya kyauta mu iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya saka musulmi maza da mata rayu da matattu duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله.